إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1443 wanda ya dace da sha biyar ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari daidai a littafin wata ta imam malik rahimahullah darasi na ɗari daidai insha Allah muna cikin ma ya fa'ad makita al'amalu fil hadith hinu saq al'amalu fil hadith hinu saq yadda ake ma hadaya lokacin da ake korota zuwa ga wajen yanka me ake yi cikin manganin ne ina ga sati da ya gabata da mun tsaya hadisan abdullahi bin umar da aka ce yana sa ma hadaya shi kaya na irin alkabati wal anmak wal hulal kaya da iri iri na alkabati jama da ke wannan ne nasaba ta zuwa ga kibtawa irin wata tuwa da suke yi annaman duk abin da ake mai ado na sufi tuwa dai wanda take ba fara ba shine kenan ire-ire dai tuwa daban-daban kwamfile yake aikowa zuwa ga a ɗora a dabba kuma an zo maka a sa cikin sutura da ake riye ka'aba da zanza mu tashi hadisin dai abdullahi bin dinar ya ce wa haddasa ni amma da annahu sa'ala abdullahi bin dinar ما كان عبد الله بن عمر يسنو بجلال بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كانوا تصدق بها abin da yake wannan ruwa ta abdullahi bin dinar yake cewa man ame tambaya kenan malika yamma abdullahi bin dinar tambaya akan abdullahi bin umar me yake yi da tufa da yake lullube ta goshi ta hadaya lokacin da aka mata lokacin da ake riya ka'aba shi tashi me yake ya yake ta ce faqal kana tasaddaqu bi yana sadaqa kin sadaqa yake bada ta ta da inda ita ka bayan hadaya tu kayan ma da yake dora mata ina bada sadaqa duk da asali bus cikin sadaqa cikin hadaya hadaya dabba ce kadai hadaya to amma duka dai abin da Allah ka gaba da yake bari a bar su dan Allah gaba daya ba mana baya baya koma da su kuma an fara labar kuɗi ya zama da kayan masu tsada masu muhimmanci ke zai lulluɓe hadayar tashi wa haddasa ne a malik annafi wannan ruwa ta inganta wani makare zuwa ga abdullahi bin umar wa haddasa ne malikun annafi an abdullahi bin umar kana ya kul fi dahaya wani gudun asaniyu fama fawqahu abinda abdullahi bin umar ke cewa a hadaya a laye ne ko hadaya abin da suka ga maka menene ake badawa hadaya ko layya ya ce asali asali akwai a ɓangaren raƙuma da abin dabba raƙumin da ya shiga shigin shekara ta biyar mai shekara biyar shi ne ɓangaren raƙuma ɓangaren shanu mai shekara biyu ɓangaren rago daga wata shidda abin da ya gaba ɓangaren akuya wanda ya cika shekara ko na kun sani yake shi kenan bangaren in rakumi za a yanka sai ya kai shekara biyu in sani ya ce sai ta kai shekara biyu in rago ne daga wata shidda abin da zuwa shekara amma ya ba wata shidda baya idan kenan da tumkiya da rago gurin guda ne da sa da saniya abu guda ne layi guda ne raƙumi da raƙuma layi guda ne to sai ita ma akuyar ɗan akuya layi guda ne su kuma sai sun cika shekara tabbas wannan su ne abin da ake ba da hadaya gwalgwadon ƙarhinka gwalgwadon abin da ka ba da kuma gwalgwadon ladanka gwalgwadon abin da kashi da da ikhlasanka وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال مدنه ولا يجلدها حتى يغدو من منى إلى عرفة عبد الله بن عمر شي أكتش لا يشق جلال مدنه بيك تاغا توا ديوا تابوش تا زوا هدايا تكيوا هدايا kuma wala yujalliduha hatta yaqdu min mina ila arfa bai ya sa mata tuwar bai mata sutura ya lilibe ta ke tun daga can sai ya zo makka ana gobe wuta mina da sahi an wuta mina za ta yi arfa kenan tashi daga mina zuwa arfa ke sa mata kayanta kuma a ta yi hilin arfa da ita me ka karmar la shuku jilal badaniya ai an yi bagana akwai al'isha'ar isha'ar shi ne daidai tozo ake tsagawa a yanka to kenan wasu sukan kamace ya daidai wurin yankan aka tsaga tuwa da ake lalabe don lalabe ta kuma akwai yanka ana so a gano mai sha'ar ce an mata alama ta hadaya kenan sai an ya bude bangaren a yanka bangaren tuwar da aka bata tattara da a gane mai sha'ar ce to shi bai yankawa haka ke ɗora mata kayan ta kurin ba tare da ya tsaga ya tsaga tuwar da ya lili da tozon nata magana kenan nan wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu kana yaqulu li bani ya baniya la yujidanna ahadukum min al-budin shay'an yastahi ay yubdiyahu li fa inna la akramu al-kurama wa haqqu man ikhtira lahu abinda yake wannan ruwaya cewa urwa shan bin urwa ke ce baban shi urwa ɗin zuba kayan ya kuli iya ce ma ɗiyan shi urwa ya bane ya ɗiyana lafi ɗiyanna a haddakun muna buzin shi'an kaɗayenku ya ba da hadaya ko me zai ba da da hadayen shi ka ya ba da shi'an ya stahi a yuliyu da kalimi kakka ba da hadaya hadaya zuwa ga aiki zuwa ga maka kakka ba da hadaya irin nau'in da kake kumiya ka ba wani mutumin ka na kwarai wanda kake ana zaman banka wanda kwarai wanda kake ji shi na kake yin yauni shi abin da suka ba za ka ba wani ba wanda kake girmawa to kakka ba da hadaya shi nan wasiya ce ke ga ɗiyan shi ke su ba da muhimmanci ga hadaya ta kwarai su diba hadayar da ba sa kumiyar bada ta gana kware ga mutum wani mutumin suke ci kana yanda kake jin wanto Allah ya hijayi fa inna la akramul kurma Allah ya kowa karanci ke shi ya hidintanta ka bashi na kware Allah ba wani ba na ya ji hankalin kin ji hankalin su in za su hada su yi ta kware kasa ba da hada su ma suna kumiya ana bare yake da ma da kware ba lalatacce kana ka ba Allah abu na kware shi ne ya kamata ka yi girmawa da kowa yace fa in akramakum ma wa haqqu man ikhtira lahu Allah shi mai karamci masu karamci kuma shi cancanta a mai zabin abu da kware nan ne kenan jan hankali yake ma yaran shi in za a hadaya a tsaya a yi ta kwarai a tsaya a yi abin da yake na kwarai ne wanda kuma abin yabo ne ba ka kai kanjaman ma kai da kurin ka bada abin da ka san za ka iya ba abin da ke ji ka to Allah shi kamata ka karma ka karrama kuma ka bashi abu da yake na kwarai sai al'amalu fil hadai idza atib aw dal nan me za a yi kaman hadaya idza atib asan atib al'adam kaman halaka ta halaka to wani ana kawo hadaya ta kasa isa ka kamo hanya rashin lafiya wani abu ya fito ta kasa isa makka wurin yanka ko ba ta bace a hanya yan uwa ire-iren wannan babuka mu a yanzu kurin dai makaranta mu ji larabci ne mu ji bayanin da aka yi ne yau baka da wani ana ga hadayin za ka koro ka gari ka tsaya a hanya na malaka ka in ba a can wurin yanka ba ma yanka a mace zara ba in za ka ga hadayin nudun abubuwa mun gaskiya abin sayan ba bin da muna karanta ne ya zo a littafi su a can haka ake lokacin suka rayu ko rota ka da garin ku ko ka zo da garin ku ita ne zahuwa ake da ita ku dole abu na ke wurin a can iyawa kana a can da iyawa ka kama hanya ta kasa wurin lafiya ko wata kare ta kasa suna abubuwa ko su a da mun kasa a yanzu gaskiya mu dai a yanzu da wajen musamman yan larabawan ƙauye na makka suna iya shawo su yan garin saudiya laraba na daji amma su ma ba yan maraya ba masu wa a cikin wata a karar ana kadaran ku yan kakwa cikin gari wanda ko a lokaci ko a saudiya in lokacin haji in ba ɗan garin makka ba ba mai shigowa cikin makka aikin haji sai mai he mai ya baka ka'ida ya baka uzini ya baka uzini shiga aikin haji duk in ba duk kudin saudiya na kai an wata haji ya kama ba mai shiga makka dan saudiya ya mata mata tasarihi ana ana baka takarda ne kuma kudi zaka biya ya ka biya kuɗi dukkan ake badawa nan mai na waye ya ka biya a baka takarda za a yanzu kuɗin ko saudiya ya ta gaji miliyan ɗaya da rabi ko a yanzu kuɗin saudiya sun sai aikin haji ya yi kuɗi a ƙalla ya kuɗi miliyan ɗaya da rabi a ƙalla ɗan saudiya kuma haka baka uzuri ya shiga biyar maka wani ya san kar za a ƙara maka wani da aka ce ta kowa zuwa hajjin ta aka ce kowa zo inda ba biya za ta yi ba kowa sam ko haji abin bai ba ke tsari ne aka yi wanda ce yara kowa ya kaba lokaci ya kai ka an haka sai bana ta kai da ba ce ba za a haji mutum miliyan guda ai an ware mutum dubu kuɗi da mutum ne wannan na 'yan ƙasa ne za a ba uzuri kuma saura a raba ƙasashen duniya to wannan wurin ba mai zauwa cikin aikin ba mai zuwa mina ko arfa an ba a samu gaba a boye a sace ba mai zuwa sai da takarda da uzuri ka kenan zona abubuwa na kenan a yanzu magana koro dabba baka ba an barka manzu na zaka roba ba ba ma baka baka ba kai ma a kan zakai ka ko a kar ko a tare man zai cika ba ma wani tare man wannan na zamanin mun aka saka ciki ka tai ke don abubuwan kun da makaranta ne abin da ya wakala ne kuma ya kaje wani ya kaje kwada ko tsawon Saudiya ya waka to ka ba hanya to gashi dai abin da ya wakana na wanda ya zo da dabba zuwa ga Makka zuwa ta hadaya a hanya sai ta kasa ko dabba ta tsiri ta حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وسلم كيف أصنع بما أطلب من الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عتبت من الحدي فانحرها ثم ألقي قلاعدها في دمها ثم خل بينها وبين الناس ياكلونها abin da ke wannan ruwaya urwa ke bada labarin wani sahabi wanda suke bin karantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce ya manzon Allah kaifa asanama bima ati min hadi ya zan yi da hadayata da ta kasa ta gaji isa wajen yanka harami سي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عتبة من هذا الدب تابو الدبة تا تكاس إساء زوا وجان هدايا فانحرها كسوكي تابو أنا ما سكيتا إذن كسوكيتا ثم أرجع قلائدها في دمها قلائد أكي من تبنش متى القلادة أكي متى ana sa mata a wuya suke rata takalmi daya ko takalmi biyu wasa da wata hata a wuya a darma alama ce dabba ce ta hadaya ka sa mata kenan layarta da abin da aka rataya mata ratayenta ce ratayenta alƙala ka je wa ratayenta filin ya a jinin da ka soke ta ya ka zuba ya ka saka shi sun makalibai na bin nasu nan alama ce kenan ko da wani isko ta ya san dabbal hadaya ce aka yanka kuma yace ka bar ta tsakanin ta da mutane me anan me anan kakkaci kakkaci kai ka bar ta tsakanin ita da mutane ta kan su kai baka ci ba cinan menene haramu ne a ci hadaya la hadaya anan ba za a ci hadaya shi sabbe sun ci hadaya su amma da guzuri abinda aka ce akwai dabba wadda ba a ci ta aljaza kamar kashin harauta ko kuwa ka wani aski misali da ake ce aka dora maka wani fidiya amma hadaya ana cinta to amma irin wannan hali a wannan hali annabi sallallahu alaihi ya hana cin nau'in hadaya amma na ce hadaya ta da tsawuri ba ta wajibi mai bambancinsu hadaya ta da tsawuri ita ce hadaya wadda daman kayi niyya ne ba ta zama wajibi kanka ba misali ina iya kurin daga nan nijar wani an kaji saudiya kada ka yanka mun hadaya da kuma je kura kuma kura kuma da je ka yanka mun kura gogura kuna ka yanka hadaya ina iya yi ina da makara in aika wani alhaji yanka a can in ji aikin haji zama lada kun ina yanka ina ɗaya ta kawon wajibi a nan sadar sarmar na yanka ɗari yanka da hannun shi ya soke ya soke sittin da uku sai da na ali ya soke sauran ko talatin da bakwai ko kenan kana iya ta wuce to abin da ya wuce kenan buka ya wuce wajibi shi ne ce na ta neman lada to ita ta neman lada me yasa aka hana annabi ce baka ce baka fara mutane an ce ina kamar imamar gaca abin da ya ka haka karewa mutane lalaci mutum ya yi niyyar alheri ya koma da hali an ce don aka buɗe wannan kowa mutum da gangan ma zai huta zai ce kai ta kasa ne ko yanka ya ci kayan shi ya bukata nama ci kayan shi don ka buɗe kowa don ka san dama ba da bazul bane ba kare ne ka kawo hanya ake alheri kada hanya mutane suka tsaya sana hanya kasance sai cinye kansu hanya ba su kawo wajen kata ba shi za ka ce to ko an kayan katan ma don mai aka yi sakaki mutum ya sakaci daga ita mutum da lahiya ne ya ɗan laɓe rashin lahiya kwaɗan ce ma ta zama ma amma ya yi ta kayan shi kurin mutane ya sun gudu na ko suka cin kansu a hanya daga sun bukata suna yi wani nayi ne da tun da kuma ta kasa ne ko da ta kasa ba ya ɗan kaɗan daga ɗan kasa kun yanka shi sai aka rihe kowa idan ka yanka hadaya ta kasa a hanya kana fida banka cinta annabi ta ka bar ta da mutane cikansu amma mai aka bace aka ba dama hadaya ta farilla ce aka ba ita ana cinta dan ita ta farilla mutum bai haka ba bai da ganguma saboda in baka cinta ya kara mata ita ta farilla ko ka san ka kasa hanya ka kasa hanya ka yanka daga ci in ka sa buwa kan mutunta kan ci zaka zaka ba da mutum yana ci ta farilla ce mutum yana iya ci da anan babu wata matsala da ake gudu ka yanka ta ba da bukata ba kai ba ta baran ta kasa kin ba an san duk wanda yanka hanya kuma san sake zai kirin ba dan gamba ne ba shi ba na magana ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan bawan Allah amsa to wajen magana dan hadisin iya magana ne akan tattawi yace kullu badanatan aqabat min hadaydin hadaydin da ta kasa a hanya fa nahara annabi ta kasoke ta summa arzuka al'aidaka yadda ka je horatayen nata fi damiha a cikin jininta summa khad bainaha wa bain nas kuma ka bar ta tsakaninta da mutane ya akuluna su tukanu wannan shi ne abinda yake wannan ruwa kuma hadisin ya inganta kamar da wa haddasa ne a malik an ibn shihab a sa'id ibn musayyab annahu qala man saka badanatan tatawwa'an fa'atibat fanaharaha thumma khalla bainaha wa bain nasi akuluna falaysa alayhi shay'un nan iya so ga maka wani hukunci na wannan magana da muka gabata ana kan hadaya ce ta ga tsawo to me hukuncin idan ka soke ta a hanya ba ta kai ba shine yace man saka ba za ta tsawo duk wanda ya sarrafa nusar ke cewa duk wanda ya koro hadaya taguwa ta tsawi fa atibat sai ta kasa a hanya fa naharha sai soke ta kamar yadda ya kamata ya soke ta summa khalla bainaha wa bainasa ya kuluna sai baro mutane suka ci to wannan bawan Allah fallasa alai shehun babu wani matsala ba tsoron ya kawo kamucinta ba a shi kenan da ya kaɗa shi kenan ya sami ke bai ba bukata sai ka kamucinta amma da a nan ta isa an ya bura ta nafi a ci ya bura ta raka bici ba aka ce ba a tsora mashi ba kamucinta amma ce wa in akala min ha أو أمر من يأكل بها غريمها أما idan ya yi garaje ya ci da shi aka ci ko ce ku zo ku ci to ya rama kamacinta kenan can kunin yanka zai kunya ba ba ruwan shi kunin ya yanka ya je wa abin rata yanta a ta yi shi ba ruwan shi amma in yanka ya kai ku zo ku ci ko shi ya ci to sai ya kaga mutunta magana kenan da yake suka ta nan musulmi sai ya ce wa haddasa ne kuma nan ta tabbata hadisin ya inganta zuwa ga shi sai da bin musayyib ce an sai da bin musayyib shine ake shugabai shugaba na malaman tabi'a malaman tabi'ai shine shugaban shi ake shine shugaban su gaba daya a malamai wasu da sahabbai malamai su ne shi ake shugaba duk da nasu sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wancan bawan Allah shi me aka cewa wais annabi ya mai suna da khairu tabi'in to wannan wannan hi ko ne na fadala alaƙa shi a wajen Allah bawan wajen matsayi a wajen Allah shi ne shakhar tabi'in shi kuma ce shugaba wajen ɓangaren ilimi wajen ɓangaren malumtaka ta magabata ta malaman tabi'ai a tabi'ai shi ne shugaba sai mun sai to ya ce wanda daga abin da ke na hukuncin da ya wanda yan da ta kasa kabarta aka ci a ƙare baka ramuwa amma idan ka ci ko ka ce a zo a ci za ka rama kan macinta duk da na filar ci وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك ناس كما كنا مغنى فتوى da ابن سبيي akwai irin ta daga ibn abbas irin wannan magana ta in kabarta aka ci baka rama wata amma in ka ci ko kai gayya aka ci za ka rama an samu irin wannan magana daga abdullahi bin abbas amma isnadin zuwa abdullahi bin abbas da ifi ne bai inganta ba wani hadis girma shi da inganta ba na bin abbas sai wa haddasa ne a malik an bin shihab annahu qala man ahada badanatan jaza'an aw nadaran aw hadiya tamattu'in fa usiba fi at-tariq fa alayhi al-badalu nan abin da ibn shihab yake cewa matabi'i ne an ce shi ne wanda farkon wanda ya fara rubuta hadisai irin yadda aka rubuta ƙurani wuri guda shi ne aka ba kulawa lokacin umar bin al-azir shi ba kulawa da tattara hadisai a wuri guda a same su a wuri guda a tattara su madan hawara an har kwashe kwashe na da neman su bace shi ne shugaban wajen wannan magana rubuta da sai to ibn shahab ke cewa shi ma ga hukuncin da yayi annahu qal man ahada badanata wanda ya bada hadaya ta taguwa wanda kuta da kuma ita wanda taguwa da ya bada jaza'an ce me jaza'an misali farauta ce sai aka ɗora mai ga dabbar da ya kamata ya bada sakamakon farauta ne nan badana duka dabba na ana kata da dabba da ta kaiwa ta aikin hadaya iya wani ce bar taguwa wani ce rakuyi kai wani ce sani wani ce akuya ma wani ma ce zakara don jaza iya komi na an jaza ɗiba daidai abin da kashi to wannan wanda ya ba da irin wannan dabba ta hadaya ta sakamako na laifi da na kashi na harauta au nazaran ko adda wani bakance ne zai kai hadayar kaga ta zama wajibi ko aw hadaya tamattu'in ko hadaya ta tamattu'i wajibi ce wanda ya je umara a watan hajji misali a yanzu ko da yanzu ya je ta ko farkon wata na abun na na harami dokar niyya kuma daga baya ya hajjin hajji to ke ya yi umara a cikin wata watannin aikin hajji shi kenan hadaya ta tamattu'i kenan ko hadaya ta sakamakon harauta ko hadaya ta nazar ko hadaya ta tamattu'i sai ka koro fosiru fi tarihi ta bace yana hanya ko ta kasa ko wannan nafta da ta kasa ko ta bace da ba ta zo ba to wannan fa alayhi badalu dole ka kawo ka bace shi dan ita ta wajibi ce amma ita ta nafila baka baka kawo ka bace ta dan ba zai wajibi ce ba amma ita wannan ta wajibi dole ya ka ka bace ta sai ya ce wa haddasa ne a malik kuma ya inganta zuwa ga shi ibn shabi imam zuhuri wa haddasa ne a malik annabi an abdullahi bin umar annahu qala man ahada badanatan thumma dallat aw matat fa innaha in kanat nadaran abdalaha wa in kanat tatawu'an فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها عبد الله بن عمر كي تشيوا نعم حكمت حكمتكم نعم حكمتكم تشين هذا ya ce man ada bada wanda ya kyauta wanda ya bada hadaya ta ta- ta dabba ta taguwa misali ra kuma sun mudallar ya taɓa ci a hanya wajen tahiya abu mata sai ta mutu ɗin da waccan iya da duk abin gaba wata bayan mutuwa ta yi bacewa ta yi fa'ina in kana ta nazaran wannan taguwa da ta ɓace ko ta mutu in ta nazara ce kenan bakance na ɗora ma kai na zan yanka kaza zan kai ma harami kaza in yanka adaya kaza sai ta nazar duk da akwai nazar in Allah ya ban kuɗi ko Allah ya ban jaraba kaza ko Allah ya ban aihuwa ko na zawo ko na warke da gwamnati ana kai shi nazar duk ana kai shi nazar ne ويفون على على يوم إيماني ويفون بنذر سنة تكا نذر على يوم تكا نذر شين كل متى ما كان يكون زي أزمي يكون ده على كون كل كل هذا ما جبلك يا زم واجبي سمر واجب وزم أمي وتر رمضان ده لا ما يا زم واجبي دولك نا أورا ما كان أزمي كون هو تعين أزمي daban da na yi niyya zan ga yi daban da shi nazar kun na ya zama kamar ci alayya kenan ya zama wajibi kaina zan yanka dabba kurin don Allah rago ko saniya zan yi Allah ya ban lahiya ko Allah ya ban kaza ya ban wani jaraba nake na samu to amma abu ɗaya ne wajibi ka cika nazar amma akwai wanda Allah bai bukatar shi wanda muka saba yi ana tun zai ce misali Allah ya ban ayuwa da bai iya fitar da bai ayuwa ko neman jarabawa yake in Allah ya ban wani jarabawa zan yanka dabba kaza ko zan azumi uku misali ko azumi kaza Allah ya ba wani abu zan yi kaza nazarin shi muka yawan yi ana to wannan Allah zai bukata shi amma an kai sai ka cika cikin sai bukhari ko cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunziru fal nazar la yurdu min qadar shay'a tafanna man la fanna ce me yace annabi ta kanku nazar annabi hana mai kanku irin nazarin irin wannan nazarin kanku shi domin bai amfanin komi su mutane shi suke yi ai an ka ce allah yan kaban da zan yi yanka dabba ko azumi ko azumi goma a tsammanin mutane yin haka wani da allah baka tunan wanda ka zumunka ba wanda ka zumunka shi ne ka ce ba ma allah allah ba nan baka kama kama allah ba nan baka ne kenan bi ma ka ba ne ma yin baka ba ma allah haka ba ma allah allah ba nan baka kenan ya baka za ka bar shi ba ma allah haka allah bai bukata azumin gaba ba shi kawa ba na kenan ya ce to amma shi zan zana ka ce kanku yi nazar kanku yi ma ya ce amma da mace wani abin da Allah ke fito daga hannun maroci baka ne ba da yan kai kuna ba amma ka kanku zama tsammanin iya canza wani abu daban ya sa Allah ya baka dan kame nazar Allah sai baka ba abin da zai canza to amma an kai dole ka cika kuma Allah ya ban dalin ga yadda baka dole kai kuma amma ba shi da ba ba ta shi wanda ake so ake yabo kurin haka kurin ce na ɗora maka yana zan zan yanka ma talakawa rago kurin a sha raba talaka ko kurin zan yi azumi uku don Allah kurin na ɗora ma kai na zan yi azumi uku don Allah kurin wannan abu ne mai abin kyau ne kuma ana bukatar shi amma na masanya ne ba su kamar nan baka tunan ya ce bilabin umar ke cewa wanda ya ba da irin wannan hadaya sai ta ɓace ko ta mutu ya ce fa'ina in kana ta nazara in ta bakance ce abdalaha don ya zubi ce dole kaga macinta ka koro ta kace a hanya ya kaga macinta wayan kana ta tawa'an in kuma ta nafila ce kenan ta nafila ce za ka koro wanda ce fa'in sha abin kaso ka kaga macinta da ba zirba ne ba kuma in sha tara kakakar kakaka ba kirkanar zabi ko ka kara wata ko ka bari in wannan duka abu ne na abin da shaida ka zai abin hadaya masu korowa ya ce wa haddasa ni a malik annahu sami a ahalar ilimin ya kulu la ya akulu sahibul hadi min aljaza'i wal nusuk ma malik ya ce ya ji malamai malamansu kenan suna cewa ai mai hadaya ta sakamakon farauta nan da ya ce wani nusuk dukkan sai nusuk ce amma na iya yin hadaya ta irin kayan misali wani kayan misali aski ya musa ka san kwalkwata ka sha maka na kan aski wani kai ka da wani abu wanda yake wajen da yanka jini to irin da wannan hadaya mai su bai cin su hadaya ta jaza duk yin wannan gaba daya kuran dai bayanai ne muka yi irin abin da ya wakana a yanzu na ce muku don ababen na ɗaya yanzu alhazai ba mai ganin dabba sai in ka yi ƙoƙarin zuwa mahauta kudu a can ake tara su bakin kudinka lamba-lamba ce akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza kuma da masu yanka in kana so kana bukata ana baka dama ka shiga ka yanka da hannunka ka rufi abin da ke bukata nama ka bar sauran kuma yanzu tsari na asazai akan samu kamfuna mafi yawa takan haka nan a samu su wakilai a wakilta su amshi kudin hade kada ma hema ka gurin ajiye a saya a yanka duk da akan samu su masu yaudara amma dai kai ka sarki abin da ke wajibi kanka an ce maka hadaya riyal kaza ce ka ba su wannan tarihi da su da a sai baiwa a ce wannan kowa ya je ina ma bai shigo maurin bai shigo an ce kowa ya je wannan wurin wuri ne aka yi garje guda aka yi a ce kowa ya je ina da yanka taba sai da wahala ma gaskiya kenan sai a bada kudin ga wakilan sai su je su saya kowa su yanka mai tashi rago ne mai dukkan mu mun yanka rago ne dan rago mu sai masu kudi wancan su suke yanka ragon ma ragon ma masu kudi akwai kuma masu yanka ragon ma sai a hadil muhurin idza asaba ahlahu nan hadaya da aka dora ma wanda yake cikin aikin haji idan ya sadu da iyalan shi yan wanda wani ababe ne wanda suke a yanzu sukan iya wakana amma ba kamar da ba da yawa misali da mutum zai ɗauko harami daga madina kilolin 440 da wani ko sama da haka ne a ƙawani ko a dabba ka za a yin kwanaki a hanya ka ɗauko haɗari ka tsananin akwai haɗarin risikin wani da kasa haƙuri kuma tare da iyalai ije wajensu amma a yanzu da kai da matar gaba da kun da aikin haji a cikin kan kuke kuma a tsare ana tsare ku an jera ku a wa kai ana mun bako ba ba kai na mai doka baka bar hanya haka ake mun tun daga can daga daga tun daga Madina ka ku a mota ba ba ba bar bar ko dole takarda ku hannun shi ya lissawa mutum kaza ne ya lissawa mutum kaza ne a ni bai da garat ba inda zaka da garat to ina maka je zanta kuma daga an zo me ake fama a je a sarki a yi tawafi na umara a yi kewaya kenan kuna dawowa gida kun sauke haji kun sauke umara ina za ka zama tai bane ma ka je ta ka ga a wutsiyar wahala daga nan kuma daga aika sai ta umara daga an zo daga an zo garin makka wannan aikin awa ɗaya ne awa biyu an kare umara an yi tawafi an yi sa'ayi an yi aski shi kenan umara ta karewa yanzu ka koma kaman kana da makana kaman kana garin kenan kana kaman kana gida ne illa alhurma ta harami kuram yanzu kenan kana zuwa wajen mata komai kana yi a wannan kwargin da ake da kuma zamanin a maka kuma ba za wajen iyalai a inda matarka wajen masarci bayan ka kare umara matarka ce kamar kana gida ba wani hana zuwa kawai zuwa wajen iyalanka in mun je masarcin ku bayan kun kare umara daga nan baka cikin kangi na harami kana cikin yancinka da kai da matarka sai ana gobe ana kai hera ana kuma misali gobe guta gobe arfa sai takwas ga wata ake zuwa mina to a lokacin nan huta mina ne ake yin niyya wasu ana huta tun da dare bakwai ga wata ake huta wasu da sashiliya sai yanzu a tai mina daga nan kuma za a yi niyyar labar ga lawan muhajjar dan daga can ka muna magana masu taman tuyi da shi ake yi kan labar ga lawan umarta kake ka yi niyyar ta labar ga lawan umarta shi kenan idan an zo za a tai mina za a yi niyyar kuma labar ga lawan muhajjar kun ba wani zuwa wani wuri daban ɗauka niyya inda kake gidan da kake kai wanka kai niyyar ka kwara ko an kawo mota za ka mai kai niyyar ka to yanzu ya a lokacin da ka shiga harin kaga ke da tasa wata ko kuma a mina kwasa mina ne ɗaki ba zama za ka ce an gyara abin kun kai kujen ɗari a ɗaki ɗaya ba ma wani magana kan giya har kuke kaman gwangwani ya kan tattara ku a cikin ɗaki to ina kana mai iyalanka kada da wani suka sun a zuka suka iya wahala to daga nan kuma shi da ke cin harabi a ko daga an kare mai na kwasa ku za shi ma mota a tsere a kai ku gidan alfa daga can a kamo muzdalifa a zo kenan da ka zo kom- da ka zo wannan wannan ka zo ka dawo mina jiwa za ka yi shi kenan ka shiga ka je ka dawafi kenan daga nan ka kare wuta kuma ka wuta rabi sai saka sai a yanzu iya da wahala wannan ababen zuwa wajen iyalai wani tsatsayi ba da gaskiya iya da abu to to zai sai maka magana in ta kama mutum ya je wajen iyalan shi iya cikin haramin aikin haji mun ce harami wacce da kai wani niyya ta haji kayan sarki ba kawai magana ta kana ga maka ka ta maka daga nan wani irin masu yin musu buga muna magana harami daga can kun da kai niyya daga gida da ka zo wajen niyya kurin zaka labbai ka yake cewa wai tun daga Niger kenan ta da gida wai ka wani daga Niger zaka sa zaka sa kayan haramin ka kwarai ban da shi an da gida na gida na ne daga madina kayan kuto kake wankan ka sa kayan ka kai ko da ka zo wajen ne ya ka kika da baka dama umar tabbur shi muke ni da wani mun tambaya cikin masu jin shirin da muka yi na aikin haji aikace da na ce idan mutum daga gida mutum kurin zai wanka daga madina nake ni ka yi wanka ka sa haraminka akwai masu tsammanin matsalai su ji suke ba a sa harami kenan kayan sai an zo miƙaci wannan da yawa suna ba a zo wajen sa kaya ana zurfi rufe iya ba wani zurfi da kayan shi da abin aiki ne sa harin iya ba kuma ana wani ana layin wajen wanka an mutum kashi a waye tun daga madina kayan kubuto an ce za a kawo kan za a ta yi makka daga gida ya kai wankan ka na na ne ake haji kai wanka ka sa haramin ka ko kumfule don mun zan sallar salama ba abin da ya yi a nan wurin miƙaƙi ban da sallar ka abi da niyya ba abin da ya nan bi yi wanka a nan bisa kaya nan ba daman kashi na masu daman kayan shi sai ne ba kaya daman kurin wannan daman kayan annan sallar salama daman da zai da izar daman ya yi ne da na ƙasa kurin kiɗan ba su daman kayan shi kayan da tsammanin suke wasu ma ne wani kayan na musamman a kurin abin da yake bukata wanda yake cikin aikin haji kai sa kaya wanda yake da siffa ta jiki wanda yake ɗimkawa wando ko riga shi kana kurin amma dama wasu mutane yamma wasu mutane dama kayan su zama kenan ba ta ya kada ko wani kaya daban wani harami ne a in dama irin kayan ka ne riga ka sa zane da mayinka ba bukatar kayan ka kada ba kayan ka ne sai ka cika rinsu kuma cika rinsu sai wari ba illa wari ya hini babu shaɗin sai wari kenan wanda ke daman kayan su haka ne ba su mutu da komi kurin sai a zo da su haka mata zina mata don za su tashi ta ke ta harami ke ta ɗin ka harami wasa ba mu nan masharadin sai ta zara mace mace kayan da ne da kullun shine kayan inda kayan ne ba su da ado za su jaga za ka hana mace annan ta sada ma kenan kayan mace na gida da can kayan da iri guda ne mace illa kurin ganin aikin ibada abin da kana ki a gida ma kayan masu ado kin sa harami kuma da cewa kullun farin kaya yahi annabi ya sanar yahi yahi da farin kaya kan sauran kaya amma babu sharadin mace wai sai ta yi muka kaya na musamman na aikin haji namiji ne yake mallaka dan da dan namiji ko mai yawa ba sa mayahi da da zani shine kurin to kenan muna magana kenan mutum in zai zo daga can Madina yayin wankan shi ya sa kayan shi na ake hajjin shi kurin an zo an zo wajen miƙati kurin sallah zai raka'a biyu yayin labbaika Allahumma umrata ko a wurin da yayi sallah raka'a ya tashi kala kibla ko ga lokacin da ya haukar da yawon mota kada a kibla da labbai kada yawon amuratan shi ke nan kashi da cikin amma wala wala mutum inda bai ce zai ya zo wajen wani layin akwai wahala akwai matsala kullum na mutane siya suka yin kasu a gida ya yi tsuwa na ta wani alhaji ɗan nan garin ne irin wani taurin kan an mai bayani mai bayani a gida ka sa kayan ka komai a gida ka yin kanka to to to to to shi duk bai da ba hei da muka zo wanda mai ta jarabawa hei da muka zo wajen wajen miƙati ya shiga wanka ya ƙare ya mutu ka san bandakin ta haɗari nawa bandakin ce ka san fitar kudin sai mance kayan shi duka da salulan shi da kudin shi duka ya zuba a can kuma ya kasa koma wurin wallahi ya tawa kai da shaka suka ce dama an gama kun rigima ta dama sarukan an gama da kun sarukan gane kun kun san mace shi ka san mace kenan wallahi da salulan shi guda biyu da kudin shi duka ne zuba su bai ya koma ɗaya an riga ta za shiga bata shi tana tana da koma kuma ya tana kullum iya wani ma doki tana iya ya kudu daga minin Allah kiyaye da haka kenan yanzu nan muna magana dai mutum mutumin da ya je wajen iyalan shi iya ci iya da harbi shi zamu ce magana hadaye shi da kenan nan akwai hadaya sakamakon kwanci da mata waji ta baci bayan bacin hajin an dora maka hadaya shi ne magana daga maka ana abin da yake ruwa ya ce haddasa ni yahya an malik annahu balaghahu anna umar ibn khattab وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أثاب أهله وأموره في الحج فقالوا ينفذان يمديان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والحج قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أحلا بالحج من عام قابل تفرقا hatta ya ƙajiya hajjahuma abinda yake wannan ruwaya da aka dangana ma umar bin khattab da ali bin abi talib da abu hurairah aka ce an ma wa'annan ukun tambaya su ilu tambaya mai amsa tambaya ar-rajulun asaba ahlahu wa mud amsa tambaya akan mutumin da ya sadu da iyalan shi yana cikin aikin haji iya haramata haji ko muhrim bi haji faƙalu wa'annan guda uku umar ali abu huraira suka ce yanfuzani za su ci gaba da haji ba sa warware ta ya madiyar da wajen ima matar da mijin za su ci gaba da aikin haji da kowa ke ba sa komawa baya ko su hasa hatta ya ƙadiya hajjahuma har su yi da haji da kowa tare da kowa hajjin za a ci gaba da yi ba a wasa ta haihe sun ƙari haji da kowa ke sun ma'alahima hajjun ƙabilin wal hajji mun so baɗi kuma an ɗora musu haji kambacin waccan da waccan ba ta yi ba ta ɓaci kuma da hadaya wadda za su yanka dalilin saduwa da iyalai وقال علي بن ابي طالب shi ƙarin bayanin sayyidina ali bayan sun yi haka sun ci gaba da aikin hajjin sun ƙare sun dawo baɗi ya ce wa inda a halla bil hajji idan suka zo suka yi sabuwar niyya labaka lawan hajjan da mijin da maza ke magana min amin kabil a shekara mai zuwa can in za su ramu waccan tafarraka sai tana da ce daga an zo an yi tarbiyya to mata da mijin kowa ya kada gaban shi kowa ya yi nan wannan ya nan ka su ƙara gamuwa kowa kada gaban shi ka su gamu eh iya daga mu daga musulmi can mika din ne kowa ya kada gaban shi kayan zuwa da bakala mahajar ya yi haka eh kowa kada gaban shi ya ce ka su gamu ya ce tafarraka hatta ya kadiya hajjahuma su je ba ta ƙara gamuwa sai sun ƙare hajjinsu haka wani hukumci yake wajen imam malaka bayani ne illa ɓangaren isnadi isnadi yana da rauni zuwa ga wa'inan sahabu sai ya ce wa haddasa ne an malik an yahaya bin sa'id annahu sami'a sa'id bin musayyab yaqulu ما ترون في رجل وقع بمرأته وهو مريض فلم يقل له القوم شيئا كما ياتي cikin majalisa cikin mutane shi sai ibn musayyib sai yake ce musu me kuke cewa kan mutumin da ya kwanta da matar shi yana cikin harami na aikin haji kuma kaman kaman a cikin da ana kato aka muku tambaya me za ku ce kan mutumin da ya je wajen iyalan shi a cikin aikin haji me hukuncin shi wani magana da yawa jama'an falin kullahu alƙawar sha'ad mutane ba su ta kwallo kowa shi ba a musa ba su ce mashi komi ba sai faƙali sa'id anabin musayi sai yake cewa yanzu da kenan da kenan da kenan shi ke bayani da kuma da kanshi ya ce ina rajulan waƙa bi mara'aci wani wani ya ga su iya baka da wani abu da yawa kana ya ce wani mutum ya je ma iyalan shi iya cikin aikin haji fa ba aka ila da madina ya sa'alu an dalib sai ya aika madina a tambayin mai mai hukumcin shi da ya yi wajen iyalai shi aikawa da yake kira kira kira ta tambayi malaman madina a tambaya mishi mai matsayin shi faƙala ba'adun nas yufarraku bainahuma ila amin qabil sai a cikin fatawa da aka mai sai wasu ka ce wannan mata da miji za a raba su sam hambali bai kargama da ta shi ke nan ba kargama an kare ba shi ba ta raba su su sai wani ka tau bara shi ke nan an raba shi da mata shi ke nan shi da ita ya faɗi kurin haka wasu suka wari fatawa a haka kurin ba da kusa yau ba faƙalar sa'id bin musayyab لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه فإذا فرغ رجعا فإن أدركهما حج قادر فعليهما الحج والحج ويهلان من حيث أحلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما wannan iya su da karantar da kai wannan ruwa da muka gabata da aka dangana ma wa'annan masabai a kanta sai da bin musayyab fatar sai da na ali da aka ba labari a kanta ne yake shi sai musayyab sai yake cewa abinda za a yi liyanfuza wa'annan mata da miji wanda suka sadu da juna a cikin aikin haji za su ci gaba da za su ci gaba da hajinsu kas kuma ba falutin ma hajjawa ma su cika hajjinsu alaƙar fasirawo hajjin suka ɓata basu ɓata wurin da ya su ci gaba da aikin da abin da aikin hajji su a je mina a je arfa duka za su ya ce faɗi zafara gara ja'a in suka ƙare aikin hajjinsu za su koma gida tare miji da mata koma gida nan iya so ya ture hukuncin waɗannan wanda suka ce za a kasa haɓaɗi ba haka ba ba wani wani ta haɓaɗi ba yanzu za su cika aikin hajjinsu su dawo in suka cika su koma gida in suka koma gida fana da rakon mahajjul ƙabil in allah kai su baɗi sun kai hajji mai zuwa fa alaihim alhajju wal hajju yanzu an ɗora musu kenan sun sake wata hajji wata zaɓa ce kenan sai su sake haji sabuwa kuma su yi hadaya ta sakamakon ta ba dan ba mu da maka sakamakon zuwa wajen iyalai iya dora maka hadaya bayan bacin hajinka magana kenan sai ce za su sake haji da hadaya wa yuzillani min haythu ahalla bi hajjihima za su koma inda suka yi hajin bara inda ba miƙati ne can za su koma sake sabuwar niyya ta aikin hajji shi ta wasu lani min haitu a hallabin hajji ima za su yi niyya ta libya daga inda suka ɗauki wancan hajjin allazi a fusa suka bata shi ma shi ne ta wata farraka daga nan ta yankuta sai da alayyaki a can baya daga su yi niyya ta hajji tare ya ce wata farraka hisarin kowa ka gabar shi hatta ya ƙajiya hajjahuma haskowa ya cika hajjin shi ta kuwa haɗe daga baya wannan abin da ya bayani ke wannan bayani ihe imam malik zai ke ce ƙada malikun yuhudiyani jami'an badanatan badana na abin da ke ƙarfi hujjar zama banda sai hadiya ba ya sai malik fito ga bayanin hadiya da za su yi kowa dabba guda hadaya guda ta kama shi kowa ta kashi zai mala ba ta tun shi miji ya bada cikin a da su muka bayanin hadin ta kama kowa ta kama mata ta kama miji kada malikun kuma nan bayan wannan imam malik yace ya magana fi rajulun wa qabi mar'ati fi al-hajj ma bainahu wa bain an yadfa min arfa wa yarmi al-jamara fa innahu yajibu alayhi al-hajj wa hajjun qabil malaka ce mutumin da ya je wajen iyalan shi a cikin aikin haji to amma nan zuwan da ya wajen iyalan shi tsakanin na ka ce daga arfa tsakanin arfa ne da jihwa an yi arfa kafin yi jiwa ne ya samu arfa sai yi jiwa a tsakanin jiwa da arfa ya yi wani abu to in yin jirgin ya yi a wani halin ya ce jiba alaiha da wajibi zai hadaya da wata haji daban ɗane wani wani abubuwan da suka suka isha ya imam malik a can zamaninsu su sai wani abubuwa a zamanin bai waruwa yau na kai daga arfa zaga daga matan ma ina ma wurin wurin su tuna abubuwa sai sun wuce yanzu na abubuwa kurin dai hukumci ne da sun shi a zamaninsu amma sai an ziya da wahalar samuwa tun da yawa kana ga hukumcin da yanzu ya ce idan mutum ya je wajen yanin tsakanin arfa da jiwa malik ya ce wajibi ya ba da hadaya kuma ya yi hajji sabuwa a shekara mai zuwa ƙal malik da ke cewa fa'in kanat a sabatuhu fa'in kanat da sabatuhu a halahu ba da rami da jamara fa'in na ma'alai an yi al'amura wa yi amma ha idan wajen iyalan da ya je ya je bayan ya hoto daga arfa ya yi jiwa kahin ya ji kirin tawafin ifada sai ya je wajen iyalan shi to a wannan hali tun da an kare an yi arfa an yi zo an yi jiwa an kare ba a yi da ba aka yi sadu da iyalai to a nan ce abin da zai yi zai yi umara sai niyya ta umara zai yi ya ba da hadaya walaisa alai hajjun ba maganar sabon hajji akan shi kenan ta tsira ta shi kin hajjin shi ta tsira amma hajji zai umara kambacinta da hadaya haka imam malik ya ce ƙala malik kuma da imam malik ya cewa wallazi yufisu da alhajji aulu umarata hatta yajib alayhi fi dalika alhajji fi alhajji aulu umara al-ittaqa'u li yace malik ya cewa abinda yake bata hajji ko umara har a ce hadaya ta zama wajibi a kan shi kuma hajji to wa'an hali ne a hajji ko umara a ce in kai na ilanka umara wajibi ka bada hadiyar aka yi bayani tun hukun baba ya ce me ce ta haka nan istiqalu khitane haɗuwar sallatu biyu in dai kenan ba in dai an haɗu an an haɗu al'aurabi ta haɗu shi kenan ba sai ba wani abu daban bayan wannan kasance al'arabi tana iya haduwa namiji bai shiga cikin mace ba akan samu haka ne namiji bai shiga mace ba amma al'aura ta haɗu to ba ce sai ya shiga cikin shi da kuma tsakanin masu da suka ce suka ce a wasu suna ce mai gibi da hashafa wai sai al'aura sai kan zaka rinka ya mace a cikin cikinta sai ga maka irin magana a in dai sallar tumiya na sallar ta kaciya bi ko in na sallar tumiya haɗu shi kenan kurum in dai kenan an haɗu da juna wa in lam yakun ma'un dafid ko da ba mani kada ce mana ko kenan ko da ba wani ruwa da ya kado kenan inda ya hadu shi ke shirye jama'i sai ban tabbaka hukuncin jama'i ba sai ba wai an hudo ruwa ko a inda ya hadu shi ke nan kare wannan irin wannan ne wannan bawa Allah azu da mace ke wannan tambayar arme ne aka wanda aka cewa arme ne za a yi an yi beko beko da ake namu an yi beko ba a irin arame ba irin wani shuba da ake yi iya sa mace miji samun kaɗaitaka ita suna hira a cikin zaure cikin duhu ɗazu da ba ta ƙirin magana a cikin duhu yadda suke hira da yarinya an yi bai kuma ba ɗama ne ba suka ce arame gaba da za su ce a ba ɗama arame sai an yi aka lokaci to ta suna hira a cikin duhu suka sa kuɗi juna ya ce sai suke gamuwa da juna saman malami hau da mai zaune ba mu hada juna wasu ya kusa ta bai shiga cikinta ba amma suna gamuwa da juna saka al'aurarsu bayan wata biyu aka yi arme ita kuma kudin ce mai tabbata lahiya kudin ce mata lahiya ta ciwon ciki ita sai mutu likita wani abin waje aka yi abin jiya aka yi wani abin sawa abin dawa wani likita wani aka ce wa wa ku ciki to mana ya za a ciki shiga neman ce yaro ita ne kun suke shiga ce ba da aka da kuma kawo domani shi ke na kare wanta magana da banci faru ya ce su malubu wasu mawai sai lokacin da suka ce ana samun haka ne wani wasu ce ana samun haka ana samun katar haka na katarin wace kudin da kare kudin ba da katarin da aka zuwa kare a takaice ne haɗuwar al'awara biyu ko da wani ruwa bai fito ba ya ce wannan ya waje ba ta ɓacin kenan hajji ta ɓaci ko maka ta ɓaci kuran shi ne ma malaka ce a takaice kenan kenan abin da yake wallazi yafsul hajja aw umrata hatta yajib alayhi zalaka hadi abin da yake bata hajji ko umara shine taqalu qitanin ko hadu sallatu biyu wa in lam yakun ma'un dafi ko da ba ruwan da kado qal malaka ce wa yujibu zalika aidan al ma'u dafi idza kana min wajara haka ko baka da ba malaka ce in dai wajen wasan ku mace kuke wasa da mu'amala kauda mani malaka ce hajji ta bace in jama'a yace fa amma rajulun zakar shay'an hatta kharaja minhu ma abdafik amma mutum tunani ne sai huduro mani yace a wannan fala ara alai shay'an wannan ba a ce ya saki haji tunda ba ba ba wannan ko wannan abu ne daban kurin mana kace tunani ne yayi tunani ne ba taba matabbai sai huduro mani to malaka a wannan ba a ce haji da bacci ولو أن رجلا قبل مرأته ولم يكن من ذلك ماء دافئ لم يكن عليه بقبل إلا الهدي yace haka mutum sun banta matar shi yayi amma bai hudu mani ba to wannan babu komi dan kayi kubla amma zaka bada hadaya ce walaysa ala mar'ati allati yusibuha zawjuha wa hiya mulimatan miradan fil hajj al umra wa hiya lahu fi dhalika mutawa'atun ila al hajj wal hajj wa hajj al qabir yace haka matar da mijinta yaje wajenta ko da sau nawa yaje wajenta ba ta ga yawan azo da ko zuwa nan wajenta haji ne kuma mara ne kuma ta yarda ta ba shi haɗin kai ba wani bakanta sai hadiya guda da sake haji ya ce ina asaba fil haji wa in kana asaba fil umar amma an umara ne wa fa inna ma alaya qadaru umrat allati afsar wal haji kun he karama umara kai da hadaya shikenan ba he ta wani addu'a ba wannan shine da kace lokacin mu yazo kuma mun kare wannan baban na magana hadaya ga wanda ya je wajen iyalai shi duk ana magana sai da gurin zuwa wajen iyalai yana wajen ta hadaya da bacin haji shine duka bayanin da muka yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته